أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين وتر رمضان hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da 25 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi salam shekara ta 2019. Muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma muna cikin suratu al'an'am a jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da tara zuwa ta ɗari da goma a shafi na ɗari da arba'in da ɗaya a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan aya ta ɗari da goma zuwa ta aya ta ɗari da goma sha ɗaya shafi na ɗari da arba'in da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora cikin wani karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah ya samu kyakkyawan karko kuma muna fatan Allah ya sallanya aljanna firdaus da kasance ita ce makomanmu da mu da ku gaba ɗaya an gane ko mala Allah ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا
kafin mu shiga cikin tafsiri ga dangadan akwai wasu ‘yan uwa da suka so mu gabatar da takaitaccen bayani kan i'tikafi an gane ko tunda mun shigo cikin lokacin yin i'tikafin ga dangadan i'tikaf kalima ce ta lugha wadda tana nufin alluzum shine alazimci abu an gane ko in an ce akafa ya'kifu ko ya'kufu shine ka lazimci abu ka doge akan sa قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أو تكراء يعكفون على أصنام لهم أبند أكل زمتا أكتك بديشين اعتكاف أما a cikin fiqh malamai sun yi masa ta'rifat da dama ɗaya daga cikin su shine luzumul muslim masjidan musulmi ya lazimci wani masallaci li ta'atillahi dan saboda ta'a Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da ake nufi kina ya kamata ya zama to akwai lazimta akwai mutum ya kasance musulmi mutum ya kasance a cikin masallaci an yi sabani kowanne masallaci da yawa dai daga cikin malamai sun tafi cewa masallacin da ake yin sallar juma'a saboda kada ka tilastu cewa sai ka fita waɗansu sun ce duk masallatai ma suna yi an gane ko ko da masallacin hamsu salawatu na yana yi waɗansu kuma malamai sun tafi cewa a'a masallaci guda uku ne kawai za su yi masallacin madina da masallacin makka da masallacin kudus domin hadisin da ya zo yake nuna cewa babu i'tikafi sai cikin wannan sallan masallacin ne guda uku Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta da wannan hadisi na cikin Musnad na Abi Ya'la amma da yawa daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi babu i'tikafi cikakke wanda adda cikakken lada irin yadda ake limlim kalada ta sallah shine abinda ake nufi an gane ko to wannan shine ne sabani na malamai da abinda suka faɗa kan i'tikafi mafi tsada i'tikafi a yi shi a kwanaki guda goma na ƙarshen watan Ramadan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta faɗa wato yana yin azumin kwanaki guda goma na watan Ramadan har lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa an gani ko rayuwarsa kana ya takifu fil ashr al awakhir hatta tawaffahu Allah hadisi ne wanda yana cikin sahih al bukhari da sauran littattafan sunna an gane ko to amma akwai riwaya ta abi sa'id al khudri da take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ya'takifu fil ashr al awsat kwanaki guda goma na tsakiya to wani wanda bai fahimci wannan ba sai ce to kaji cikin wani hadisi an ce goman ƙarshe wani hadisi an ce goma na abin nan a'a ƙarshen hadisin da goman tsakiya ne ya kasance yana yi ko a cikin wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewa ya ce man kana an gane ko i'takafa ma'i falyatakif fil ashr al-awakhir kaga wanda ya goman tsakiya tare da ni kenan daga wannan shekara sai ya tashi ya koma goman karshe to da Aisha tace hatta tawaffahu Allah kenan har sai lokacin da Allah karbi ransa tun da ya taso daga goman tsakiya ya dawo goman karshe bai bushe akan su ba dan muna fatan mutane su fahimci irin waɗannan nasoshi da kyau akwai masu son karetar da hadisai an gane ko to wannan shi dai ne bayani wani lokaci ne kamata mutum ya shiga itikafi wani lokaci ne kamata ya fita domin akwai abubuwa da dama a'a lokacin da mutum ya kamata shiga an yi maganganu guda biyu jamhurul ulama in mun ce jamhur ko mu ce malaman mazhaba guda hudu da imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal mun kawo su haka a jere ta fuskar tarihi ba wai don saboda mu ce imamu na wane ya fi wane ba ko yan mazhaba an gane ko to idan muka duba sun tafi cewa lokacin da ya kamata mutum ya shiga cikin itikafi shine kafin rana ta faɗi rana na faɗuwa ka shiga cikin itikafi rana daren ashirin da ɗaya ko ba haka ba kenan yau muna yau muna ashirin ko to ai yanzu in mun sha ruwa daren ashirin da ɗaya shigo ko to bayan sallar la'asar kafin a fara lokacin ne za ka shiga shine abin da suka tafi a kansa amma waɗansu suka tafi cewa a'a sai daren yayi sai lokacin sallar asuba in ka zo ka yi sallar asuba sannan ne za ka shiga to wannan kuma ba wai dan babu nassoshi bane sabani ne na fahimtar nassi kowanne daga cikin su yana da nassi da ya dogara a kansa in muka duba menene hujjar jamhur suka ce an ce kana ya'takiru fil ashr al awakhir al ashr al awakhir an gane ko wato ashrikin nan tamyizi ne na al layali ba na al ayyamu ba kaga in ya fara da daddare layali ake nufi amma an ce al ayyam an gane ko to sai zamanto shi laila mu'annas ne mace ce daga uku zuwa goma al'arci zai saba shi ko al-yawm muzakkar ne daga uku zuwa goma zai saba kenan in an cire ta'un ya zan yawmu in an ka wato in an cire ta'un ya zan laila tunda al-lailatu shi yasa Allah ce wa layalin ashr kaga bai ce wa layalin ashratin ba to shine kana ya atakifu fil ashr al awakhir dan ka fahimce shi da kyau an gane ko to shi yasa su suka kuka hujja da wannan sannan kuma dalilin su suka ce ran 21 dama lailatul qadr wani lokaci ake samun ta cikin dare ko ko cikin tsakiyar yini cikin dare to kuma tana ta sassafawa wata rana tana iya ta zo 27 wata rana 29 wata rana 21 to in sai da asuba ta yi ka zo salamun hiya hatta matsala'il fajr kina a shekara kana iya kai hasarar lailatul qadr an gane ko to wannan shine hujjar jamhur amma waɗansu sun tafi akan zahirin wani hadisi shine hadisin Aisha wanda ya zo cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim wanda ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza arada an ya'takifa salla al-fajr thumma dakhala mu'takafa tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yin shiga itikafi an gane ko sai yayi sallar alfijir sannan shiga wurin itikafi to kaga tace sai yayi sallah sannan yake shiga to kaga nan kuma akwai iskali jamhuru suka ce wannan babu matsala me yasa babu matsala saboda niyyar yin itikafi daban wurin da yake itikafi inda ake kulle masa inda ake keɓance masa daban dama ya shiga itikafi tun kafin faduwar rana amma bai shiga wurin da yake keɓance makansa ba sai bayan ya ƙare sallar asuba shine abin da an kai wajhul jam'i bainahuma duk da yake sun tafi akan zahirin wannan hadisi amma dai mu mun tafi cewa a shiga kafin lokacin sallar magriba shine saboda samun gara basan daren don ka a zo lailatul qadr ta zo 21 kai kuma ka same ta ba kaga babban abin da ake bukata kuma ya kubci ina fata an fahimta sannan lokacin da kamata mutum ya fita da an ce an ga wata shikenan zaka fita amma in mutum ya yi niyyar ya zauna kuma ya ci gaba da ibada kuma ba za a hana shi ba an gane ko don wasu salaf sun kasance suna yin haka imam malik ya faɗi wannan magana ala ayyati hal dai abubuwa ne wanda watan ramadan dai wata ne na ibada sannan kuma watan abin da kamata mu fahimta ba wajibi bane in mutum zai yi itikafi sai cikin watan ramadan an gane ko ko ba cikin watan ramadan ba e itikafi ibada ce wanda ana yin ta wajen watan ramadan an dai fi samun damar yin ta da falalarta a cikin watan ramadan sannan kuma abin da kamata mu gane ba dole ba sai mutum ya ɗau azumi a'a kana iya baka yi azumi baka iya itikafi ko da ba watan ramadan bane kuma ko cikin watan ramadan ne in kana da uzuri baka iya yin azumi kana da rashin lafiya to kana iya itikafi an gane ko sannan abin da kamata mu fahimta ba dole bane itikafi sai da rana za a yi ko da daddare ba a keɓance shi da lokaci ba ka gana maka yi itikafin rana ka keɓance wannan yini ga Allah ka yi ibada ka fito shikenan ko kai na dare amma ba a keɓance shi da lokaci a ce sai lokaci kaza abubuwan da suke bata itikafi daga ciki na farko akwai mutum ya fita ba tare da wani uzuri ba ce zuwa yawo ya dawo itikafin shi ya lalace a zance mafi inganci domin dama ba a fita sai da uzuri wanka cin abinci an gane ko wani uzuri wanda lalura ce shiga bayi da abin da ya kama da haka waya kuma ana so a yi amfani da cikin abin da ya zan lalura ka kira gida kilan ka ji labarin ƴaƴa da wani abu wanda ana iya abin ga amma a zo itikafi kuma a koma ana hira da whatsapp in ba wasu abubuwa waɗanda addole ba gaskiya wannan itikafin a dube shi sannan jima'i yana bata itikafi an gane ko sannan kuma daga cikin abin da ke bata itikafi akwai jinin haila wajen mace da jinin biki yana bata itikafi waɗansu sun tafi cewa ma jinin haila da jinin biki bai bata ma itikafi mace tana iya ta zo ta yi itikafi cikin masallaci a wata mazhaba mun faɗe ta ne saboda kan wani ya karo da ita ce wallahi babu wannan mazhaba kakkace haka akwai waɗanda suna ganin cewa jinin haila da jinin biki ba zai hana mace ba ta shiga a cikin masallaci balle hana ta itikafi akwai wannan wata magana ce wadda malamai suka yi an gane ko sannan kuma daga cikin abin da ke abin nan hauka in mutum ya haukace aljunun zawalul aql sai ya zamanto babu abin da itikafin sa a ƙarshe sai ridda wal iyadu billah in mutum ya yi ridda itikafin sa ya lalace a ƙarshe kuma sai yin umra a cikin watan ramadan musamman a cikin watan ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ta'dilu hijja an gane ko shakkar rawi aw ta'dilu hijjatan ma'i ba sani ba shin tana duk wanda ya umra a cikin watan a cikin watan Ramadan ladarsa daidai da aikin haji take ba ana nufin kada ka je aikin haji ba kai wannan a'a ladarsa daidai da aikin haji take kamar yadda suke tawilin qul huwallahu ta'dilu thuluthul qur'an sai a basu kwangila ta karanta alqur'ani kamar yadda suke cewa duk da yake babu wata kwangila dole sai an karanta alqur'ani sai karanta qul huwallahu uku kaji sabka daya da yayi qul huwallahu 300 kaji sabka 100 wannan cuta ce da zalunci Allah shi mu sani wannan hadisi ne na Ibn Abbas yana cikin Sahihul Bukhari yana cikin sahihu muslim wanda yake nuna cewa wato yin umra yana da wannan falala illa dai abinda zamu ja hankali in ma mutum ya je a makka yana da damar da zai yi umra kuma zai iya yin itikafi a masallacin makka ko na madina an gane ko saboda mutane waɗansu ba su yin itikafin kuma yana da falala an gane ko a can makka sai su zamna cikin hotel su kwancin su sannan abin da ya kamata mu gane ya kamata umran nan da ake zuwa ta watan ramadan ta zamanto umra ce ta neman yarda Allah ba umra ba ta alfahari ba umra ta nuna cewa ba kana da wadata har yanzu baka kariya ba an gane ko sannan kuma ya kamata masu hali kafin mutum ya ce ya je can makka ya yi umra ta goman ƙarshe ya ɗauki otal mai tsada ko ba haka ba in ya samu damar itikafin ma ya itikafi ya haɗa amma a daina yin umra don gudun bayan Allah don yanzu ƙarshe abin da muka gano manya da masu hali mafi yawanci umrar da suke yi gudun al'umma su ne sai suke yin haka ya za a yi ka guji bayan Allah kuma ka sai ɗakin Allah dukiyan nan mutane suna cikin tsanani muna buƙatar abinci muna buƙatar taimako kun ɗauki jirage kun je can kun yi zaman ku kun bar mutane cikin bakin ciki sannan kun je can kun ce Allah shi tausayin ku ya za a yi Allah ji tausayin ku ba ku ji tausayin bayi ba ya kamata dukiyan nan da kuke kashewa ku bayar da ita ga bayan Allah ba dole ce ka je umra ba umra kai ɗaya an riga an yi an kari amma kai umra ɗari biyu umra talatin bayan Allah suna cikin talauci yanzu irin wannan lokaci muna ganin manyan suna ɗaukar jirage wai don su tsere ma bayan Allah shi suke yin wannan wallahi wannan su bincike al'amarin da zai biyo baya Allah shi mu mai kyau to wannan dai mun dai kawo shi ne saboda zancen karatu Allah subhanahu wataala ya taimake mu to wannan aya ta walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamuhumul mauta tana da alaka da ayoyin da suka gabace ta an gane ko tunda ayoyin da suka gabace ta suna da alaka ne da abin da kafirai suka abin nan muka ce waccan aya ta yi umurni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabi abin da aka umurce shi ittabi ma uhiya ilayka min rabbik sannan kuma yana daga cikin abin da wato zai nuna biyar abinda aka sauka mishi wa a'rid anil mushrikina yayi biyayya ya bi ya kauda kai har lokacin da muka yi bayani cewa wato an sa gaya daga kauda kai daga mushrikai da mushrikan larabawa mun faɗi ayoyin da suka nuna a yaƙe su waɗancan kuma mushrikai na ahlul kitab a yaƙe su har sai sun bada jizya sannan kuma daga cikin biyayyar da zai yi ma wahayi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kada su zagi waɗanda wato ababen da mushrikai suke bauta ma in mun ce gumaka ake nufi an kawo alladina lil aqil saboda su sun ɗauke su nazzaluha manzilatal uqala ko ko wala tasubbu alladina kada ka zagi su mushrikan an gane ko kuma yadda bayani ya gabata wanda malamai suka yi bayani to sannan kuma menene alakarsa da waɗannan ayoyin sai suka yi rantsuwa cewa la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha kaga yana daga cikin abin da adda alaka sun yi rantsuwa da Allah wanda mun ce ƙarya ne cewa sun ce in aya za ta zo musu daga wajen Allah za su yi imani har muka kawo cewa Allah subhanahu wataala ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun mun ce innaha nan labari ake ba su cewa tabbas ba za su yi imani ba kina Allah ya san waɗanda ba za su yi imani ba amma qira'a da ta zo wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu ba wadda ta zo da inna ba wannan yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban la Allah na to la Allah a wajen Allah tabbas wato a wajen bayi kuma yufidu taraji an gane ko waɗansu sun ce la yu'minuna ba za su yi imani ba kuma an ce yu'minuna za su yi imani babu matsala wasu sun ce la yu'minu ba za su yi imani ba waɗansu ba za su yi imani ba waɗansu za su yi imani mu ba mu san waɗanda za su yi imani ba an gane ko in mun ɗauke la tana nan matsayinta kuma ba mu san waɗanda za su yi imani ba Allah shi ne san waɗanda za su yi imani an gane ko tun da ko mutum ya shiga musulunci ba ka da tabbacin wannan mutumin da gaske yake yi domin ba ka da ke cikin zuciyarsa ba la yu'minun ko la tu'minun duka mun kawo waɗannan kira'o'i akwai kira'a wato wanda sun ka karanta la tu'minuna ba za ku yi imani ba sai malamai suka ce to wannan dabiri zai kuma zuwa kafirai kenan wa ma yushirukum mi ya sanar da ku ku kafirai annaha idza ja'at la tu'minuna cewa ku ba za ku yi imani ba an gane ko amma an ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minuna ku mu'min ne mi ya sanar da ku an gane ko yadda al'amari zai kasancewa annaha idza ja'at la yu'minun in ayat ta zo musu ba za su yi imani ba an gane ko sai zaman to kum in ya'un ne ya koma zuwa ga abin nan amma duk da yake malamai sun kama ganganu da dama ka dubi littattafan tawjihul qira'at zaka iske maganganu da dama sai kai hattara wajen har hada su in baka yi anniya ba sai ka rikice mun dai kawo abin da hali ya ba su wani dan saboda mu tunatar da yan uwa to sai Allah ya ce za mu juyar da zukatan su an gane ko mun kawo hadisi wanda ya kawo jujjuya zuciya Allahumma ya muqallibal qulub da Allahumma ya musarrifal qulub ko ba haka ba da kuma zuciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato kalkuzi mujakhiyan kalkuz kamar jandama ko shantali wanda ake sawa ruwa mujakhiyan wanda anka karkatar da shi ai zai zube kenan babu komai cikin shi to haka alkhairi yake zubewa daga zukatan da suke ɗaukar sharri kaɗan kaɗan an gane har muka kawo aswad murbadan ko murbadan ya zo da riwayu daban kadiba cikin wani littafi da ake kira wato al-mufhim lima ashkala min sahih muslim zai ka maka riwayoyi daban-daban da yadda aka fassara wannan kalima murbadan kinnan baki wanda yake yana walqiya ko baki wanda yake yana hade da wato abin nan kala wanda take kamar anta anta da abin da ya kama da haka al-muhim da ya baki ne wanda yake yana walqiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna zuciya tana juyawa Allah cewa absarahum wannan wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wato illa ce kamar matsayin illa take an gane ko me yasa ba za su yi imani ba dan saboda Allah ya juyar da zukatansu Allah ya juyar da ganinsu to dan me Allah ya juyar da ganinsu dan me Allah ya juyar da zukatansu kama lam yu'minu bihi awwal marra dan musu imani da abin ba sun ƙaryata sun kau da kai shi kenan magana ta ƙare Allah ce to wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun za mu bar su a cikin ta'addancin su da ketare iyakan su ya'mahuna suna ɗemowa suna kai da kawo ba su san inda gaskiya take ba Allah shi mu da tsari to kaga sai Allah ya ci gaba da cewa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika wato da mun saukar musu da mala'iku kamar yadda suka nema ko ba haka ba sun ce laula unzila alaihi malak Allah ce walau anzalna malakan la qudiya al-amru thumma la yunzaruna wa kallamahumul mauta sannan kuma matattu suka yi musu magana kamar yadda suka nema kamar yadda asbabun nuzul ake faɗa cewa sun nemi a tayar musu da kusayi dan kulai ko kuma a tayar musu da waɗansu mutane matattu har su tambaye su labarin gaskiya abin da ke lahira kuma su tambaye su in Allah subhanahu wataala shi ne turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga abin ya za a yi sharhi kace sai an tado mutumin da ke lahira ya baka labari eh kenan yanzu kai baka yi imani da maganar ubangiji ba a'a mataccen da zaka yarda da shi shi yasa akwai mutanen da ba kai suka yarda da kai ba a'a sai sun gani to in mutum na da irin wannan aqida ba zaka iya gamsar da shi ba domin zaka samu matsala ba komai ne ake samun dama halarto da shi ba a lokaci wa hasharna alaihim kulli shay'in qubula muka tayar musu da dukkan abin da suka nema qubulan an gane ko a wata qira'a qibalan imamu nafi' da imam abu ja'far da imam ibnu amir sun karanta ƙibalan an gane ko to in an ce ƙibalan shine mu'ayanatan abin da kake gani ido da ido da mun tayar musu da duk waɗannan ababen da suka nema ƙibalan ai mu'ayanatan to wata ƙira'a kuma ƙubulan gashi nan yana na rubuce gare ku sai waɗansu malamai suka ce da ƙubulan da ƙibalan duka ma'ana ɗaya suke da ita babu wana babu saɓani wato ana nufin mu'ayanatan su gani garin da garin ido da ido ko ba haka ba waɗansu malamai suka tafi cewa a'a shi ƙibalan shi ne a gani mu'ayanatan amma kuma ƙubulan wato jam'i ne na ƙabil shi ne abin da za a so da shi sinfan sinfan jama'atin jama'atin wato nau'i daban-daban a kawo musu mala'iku daban-daban matattu daban-daban kaza mala'iku daban-daban su zo wato irin wannan nau'i na mala'iku shine qubulan wato larabci in anka ce qubulan wani lokaci shine da kuwa wato fu'ulan jam'i ne na fa'ilun an gane ko kamar rughufan jam'i ne na raghif raghif shine guntun burodi ba khubzu ba wanda ka sani raghif guntun burodi to jam'in shi rughuf wato ma'ana sai ya zama to jam'i ne na nau'i nau'i Allah ya kawo musu nau'i na kaza na matattu na zamani kaza na zamani kaza tun daga annabi Adamu a da su su ba su labari ko abin da ya kama da haka mutanen da suka nema Allah ce to koda an yi haka ma kanu li yu'minu ba za su yi imani ba illa an yasha Allah sai in Allah subhanahu wataala ya so ko ba haka ba wannan kuma abin da yasa aka yi wannan saboda ta'annuti ne duk abin da suka nema ba don su yi imani ba koda an kawo abin da suka ce ba za su yi imani ba Allah ya faɗa sun ce a saukar da littafi ko walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin Allah ce kai walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fadhallu fihi ya'rujun ba wai shi annabin ba a'a su da kansu din ba ba sun ce shi shi sama ba a'a su da kansu walau fatahna alaihim baban min as-sama' fadhallu fihi ya'rujuna suna hawa sun yi sama ko laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun ba za su yi imani ba shi yasa mutumin da kaga bai son mu'amala da kai to abin da ya kamata ka raba kayanka da shi domin zai azama kullun sharadin da yana ganin ba za ka iya dauka bane in ka dauka kuma zai azama wani in ka dauka ma'ana yana son ya bata ma lokaci ne ya bata ma rayuwa in kana da hankali sai ka watsar da shi sai ka nemi wanda za ku yi mu'amala da shi in kana son abota ta gaske wallahi akwai su baitutuka ban so kawo su ba amma suna da tsawo zan karanta ɗaliban ilimi su koma cikin diwani na Imam Shafi'i wanda yake jin larabci zai fahimci ma'anar su wata rana in Allah ya ba mu iko za mu fassara su Imam Shafi'i yace idhal mar'u la yar'aka illa idhal mar'u la yar'aka illa takallufan yace fad'ahu wa la tukfir alayhi ta'assufan fa fi an-nasi abdalun wa fi at-tarki rahatun وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا waɗannan baitutukan lokaci ba zai ba mu dama ba amma dai mun karanta su da haka da irin waɗannan sharuɗa ana kawo su ne saboda kullum ana son a kore ka a ɗora ma abin da ba za ka iya ba to in kana da hankali in ka fahimci haka sai ka je ka nemi abin da ya kamata ka yi domin kada ka a ɓata ma lokaci a ɗora ma sharuɗa da ba za ka iya ɗauka ba kullum ana ɗorawa ana ƙarawa ana ƙarawa kana cewa za ka iya gashi nan ka yi asara kai ba ka nan ba ka nan Allah shi mun tsari da bata lokaci don haka dai wa hasharna alaihim kulli shay'in qublan ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun sai dai Allah ce aktharuhum mafi yawancin su yajhaluna suna jahilta la aktharuhum shin mafi yawancin su suwa an gane ko sai waɗansu malamai suka ce na aktharuhum na ana nufin kafirai yajhaluna sun jahilci qadiyya to kaga ko inda kafirai ake nufi to ai ba dukkan kafirai ba dukkan kafiri ba wai aktharuhum mafi yawancin su ba dukkan su ma ai sun jahilci al'amarin Allah ko ba haka ba duk mutumin da ya yi shirka ai ya jahilci al'amarin ubangiji ce waɗansu malamai suka ce a nan aksaruhum ana nufin mafi yawancin kafirai domin wasu sun sani na sun ki sani waɗansu malamai suka ce a nan abinda ake nufi aksaruhum da yawan musulmai da kafirai ya jahaluna sun jahilci wannan sai yan kaɗan daga cikin musulmi da kuma yan kaɗan daga cikin muminai sai dai malamai suka ce abin da ya kamata murin jayar da mafi yawancin kafirai ake nuhi ko kafirai gaba ɗaya saboda an ce ya jahaluna sun jahilci al'amari shi ko fi'ili mudari'i yana nufin yau yana nufin gobe yana nufin banda gobe yana nufin jibi mumini ko bai jahilta al'amarin Allah zai fahimci kadiya irin yadda take an gane ko ba a gane ba a takaice dai akwai ma'ana guda biyu sannan walau annana nazzalna ilaihimul malaika malaman nahau sun yi sabani kan lau bayan ta ya kamata a samu jumla wadda za ta zamanto ta zamanto jumla ce wato abin nan fi'liya ce to annana kuma jumla ce ismiya ya an kai wannan al'amari ya zo to shi yasa malaman nahau na kufa in ban manta ba sun tafi cewa kowace jumla za ta iya zuwa bayan ta malamai kuma na basra abin da suke cewa a'a wato wannan za a yi ta'wilin wannan tare da masdar ma'ana za a mayar da shi a matsayin masdar ai walau annana nazzalna ilaihimul malaika walau sabata inzaluna ilaihimul malaika walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim ai walau annahu wato walau annahu walau sabata sabruhum hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum sabani ne na malamai wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce wa kadhalika
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون أفركم ونن سورة ألا يابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم wato labarin irin cin karon da ya annabawa suka yi da makiyansu ko ba haka ba walaqad kuzzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuzzibu wa udu hatta atahum nasruna dan haka Allah yana lallashin annabin sa ne kamar yadda muka sanya maka makiya an gane ko to wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura kamar yadda muka sanya maka makiya haka ne muka sanya ma kowane annabi makiyi kenan ba gare ka farau ba balle gare ka karau kamar da suke faɗa an gane ko ma'ana inda abin da kanka ne kai kadai musiba in ta game kowa da kowa shi kenan ina fata an fahimta in an kai ruwa ga gari gidan kowa kai kasa sai kaga ai wani bai damu ba amma an ka ce ga gari an yi ruwa gidan ka daya kasa in dai ba imani ya karfi sai ce to gaskiya harkan nan fa ba imani ne ba a'a Allah subhanahu wataala hakimun ne baka sa abin da ya boye ma bayan wannan abin ba an gane ko da yawa sun yi asarar waɗansu abubuwa a ƙarshe kuma abin nan nasu ya dawo yayi yawa an gane ko to anan malamai sai suka yi sabani wajen i'rabi na wannan jumla li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn an gane ko saboda li kulli nabiyyin yana iya zamantowa yana da alaka da ja'alna li kulli nabiyyin ko ko ja'alna shayatin al-insi wal jinn aduwan li kulli nabiyyin wato sai zamanto abubuwa guda biyu suke neman shi in mun ka ce ja'alna yana da alaka da li kulli nabiyyin sai ya zamanto wato an ce wajen i'rabi ja'ala tana buƙatar wato maf'uli guda biyu wani lokaci tana buƙatar guda in tana nufin wato khalaqa to amma nan biyu take nema to ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wadansu malamai suka ce shi li kulli nabiyyin ɗaya ne daga cikin maf'ulai an gane ko na ja'alna kenan shine maf'ulul awwal aduwan an gane ko shine maf'ulul thani shayatin al-ins wal jinni shine wato badali na aduwan domin shayatin al-insu wal jinni sune aduwan din kenan badali na duk abu guda ne waɗansu malamai suka ce a'a shi li kulli nabiyyin yana da alaka ne da aduwan kenan wa kadhalika ja'alna shayatin al-insi wal jinni aduwan li kulli nabiyyin shi kenan ya zama to kenan maf'ul awwal wa thani ko kuma wa kadhalika ja'alna shayatin al-insi wal jinni aduwan li kulli nabiyyin kana iya at-taqdim kana iya at-ta'khir kamar da wani maf'ul awwal kamar da wani maf'ul thani mas'aloli ne na waɗanda lokaci suna abin ga amma shi likulli nabiyyin in ya zamanto maf'uli ne to sai yana buƙatar mustaqarran an gane ko ja'alna aduwan shayatin al-insi wal jinni mustaqarran an gane ko domin shi in ya zamanto khabar ne domin yana buƙatar abin da za a kaddara mishi wannan magana ce ta ɗaliban larabci aduwan malamai suka ce ya kamata a ce ja'alna likulli nabiyyin a'da'an domin al'adu ɗaya to shayatin al-insi wal jinni kaga suna da yawa kuma sai an ka ce aduwan ya kamata a ce a'da'an jam'i ne na al'adu ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce to ya aka yi haka kuma qur'ani shine mafi fasaha suka ce a'a ismul jinsi ne wato ismul jinsi suna ne wanda ya haɗa jinsin mutane to babu matsala ana iya kawo shi mufrad ana iya kawo shi jam'i in an kalli suna ne na jinsi an gane ko aduwun an kalli cewa mutanen da ke kiyayya jinsin su ne aka haɗa ko ba haka ba waja'alna lil muttaqina imama an kalli aikin da ya hada su shine mi shine shugabanci thumma yukhrijukum tiflan ay atfalan abin da ya hada su jinsin kasancewa su cikin hali na mi na jarintaka to shi kenan adu wannan an kalli jinsin su kenan ba kuskure bane waɗansu malamai suka ce a dukkan fa'ulu suna wanda ya zo akan fa'ulu ko ismul jinsi ne ko ba ismul jinsi bane ko masdar ne babu matsala yana iya zaman towa ya dauki ma'anar jam'i ina za mu fahimta wannan dan muna buƙatar dalili Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Taha yace ma annabi Musa fa'atiyahu faqula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhibuhum amma cikin suratu ash-shu'ara sai yace fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin to can inna rasula ihinka ko ba haka ake cewa ba biyu kenan inna rasulu to kaga wadansu malamai suka ce inna rasulu rabbil alamin saboda abinda an ka hankalta ba asalin rasul masdar ne to masdar nan an kalli asalin shi masdar ne kenan shi ko masdar bai canzawa amma ta inda an ka ce rasula an kalli cewa masdar kin an ciro shi ya komo ya zamanto matsayin mi ya komo matsayin suna domin wato masdar na iya komawa suna a wani lokaci ina fata an fahimce ni yanzu gashi na ana ɗaukar sunaye ana samu mutane ala ayyata hal wannan shi ne abinda malamai suka yi bayani da haka kaka ce inda anka ce inna rasula rabbika da inna rasulu rabbil alamin an samu matsala a'a aduun nan wato ana nuhin ismul jinsi ne ko fa'ulun ne waznin shi na yayi ɗaukar jam'i abinda malamai suka yi bayani shayatin al insi wal jinn mun sanya shayatin al insi wal jinn wato asalin kalma ta shaytan tana nufin duk wanda yake kangararre mai ketare iyaka kullu mutamarridin atin dukkan kangararre an gane ko kalima ta mutamarrid yanzu ana amfani da ita ga yan tawaye waɗanda suka kangare ma gwamnatoci Allah ce shayatin al-insi wal jinni an gane ko shaytanun mutane da na aljannu kaga wannan ya nuna cewa cikin mutane akwai mi akwai shaydanu cikin mi cikin kuma aljannu akwai shaydanu wanda kuma zai nuna cikin mutane akwai mutane na gari sannan cikin aljannu kuma akwai mi akwai aljannu na gari wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا abin wanda ke a fili babu wani abin damuwa ko ina akwai na kwarai ko ina akwai mummuna shayatin al-insi wal jinni shaytanun mutane da aljannu Allah ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin sashen su yana yin wahayi zuwa ga sashi to me yasa suka yin wahayi sai Allah ce ghururan dan ru'i an gane ko kalima ta gurur tana nufin wato waɗansu malamai sun fassara shi gururan wato maf'ulun li ajlihi ai sun yi wannan dan saboda su rudi mutane waɗansu malamai suka ce a'a gururan muna iya ɗaukan shi a'a a matsayin wato maf'ulun mutlaq domin yuhi ba'dhum ila ba'd iha anne gururan tunda shi wahayin yana kumshe da rudi kenan naba anil maf'ul al mutlaq an gane ko abinda waɗansu malamai suka yi irabin sa kenan duk da yake waɗansu daga cikin malamai sun fasfa wato sun yi irabin shi ba haka ba an gane ko suna nufin wato matsayin hali yake kenan fi hauli kaunihim gharina lahum cikin halin su waɗannan shaytanun suna rudin mutane in ka fassara shi da wannan in ka fassara shi da wannan duk dai ma'anar sai ta zo zuwa ga abu guda gururan dan rudi ashe wahayi na Allah an yi shi don a shiryar da mutane ko ba haka ba su ko shedanu suna yin wahayi don saboda mi don saboda su rudi mutane Allah ya ce yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura daga cikin abin da yasa suke yin wannan wahayi saboda su yi jayayya da masu imani bisa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ba su na wahayi wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim dammi li yujadilukum kaga gururan kuma li yujadilukum su ruɗe su har su iza su su tura su su sa su zo su yi jayayya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala har su kafirta ba su da labari domin babu mai jayayya da ayoyin Allah illa al-kafiruna sai kafirai Allah shi mu da tsari Allah ya ce to zukhrufal qawli zance wanda aka kawata ashe cikin magana ana iya kawata magana shi yasa mutum zai iya kya wato gyara lafuzzansa su zama to lafuzza ne masu kyau sannan kuma mutum zai iya bata lafuzzansa su zama to lafuzza ne wanda ba su da amfani magana ana iya tsara ta sannan kuma magana ana iya ta haka sagaga magana wanda aka tsara zaka ga ta yi kyau an gane ko kalimomi waɗanda aka faɗa da uslubi mai kyau zaka ga suna da tasiri waɗanda kuma aka faɗa wani lokaci ta gaba su da tasiri Allah shi mu mai kyau zukhrufal qawli magana ce wanda aka kawata wani bi makaryata mafi yawanci sun fi iya sun fi iya gyara magana su munafiki ya iya gyara magana wala ta'rifannahum fi lahnil qawli ko ba haka ba sannan kuma wanda yake son ya zalunta dan fuwan nayin ya iya magana ko bai iya ba zalunci yake son yayi shi yasa mafi yawancin waɗanda suke yaudaran mata su ne masu baki makaryaci wanda bai da ko dala bai da ko fitika an gane ko amma ya ima bakinsa sai ya zo mai miliyon ɗari ko mai biliyon guda ya kasa auren mace saboda shi wannan ba zai zo ya masa ƙarya ba shi ko zai nuna masa nesa kusa shi dan wani ne shi yana da kaza yana da kaza yana da kaza zukhrufal qawli gurura da kaga mutum ya cika yawan daɗin baki to in ka duba wajen aiki shi ba kowa bane kuma in an bincika akwai abin da yake son ya koyi saboda mai gaskiya bai buƙatar tatiba ba ba sai kai wato masoyinka na gaske bai bukata sai ya kawata ba magana abin da yake cikin zuciya shine ke cikin baki shi yasa lauyoyi in ba waɗanda ke jin tsoron Allah ba babu da su daɗin baki saboda ana son a zalunci mutum an gane ko Allah ce ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al qiyamah shi yasa duk lauyan da ya kare wani mutum aka kwace filin wani aka kwace dukiyar wani aka kwace dukiyar marayu aka ja shari'a aka bata ma mutum lokaci hayyin mutu bai ci amfanin dukiyar shi ba wallahi Allah subhanahu wataala zai maganin ku ya ishe ku ku gani irin yadda waɗansu Allah subhanahu wataala yake kama su dan haka ba mu ce kada ai karatun lauya ba amma a kare gaskiya da shi saboda sharrin nan ba a iya warware shi sai da ni sai da sharrin amma sai ka iske sun ja shari'a sun ce mun san yadda za a yi wallahi akwai Allah subhanahu wataala zukhrufal qawli magana wadda aka kawata shi yasa a kya masu dadin baki wannan duk wata hayaniya ba za ta yi ba wallahi aiki shine zai gyara mutane musulmi yau abin da ya samu ka ci gaba saboda bakin namu wajen wa'azi da khutuba da muhadarat in ka ji mutum na khutuba ko yana wata muhadara sai ka aza yana cikin as-sabiqun al-awwaluna da su ga aljanna amma da ya san ko da minbari an ka bashi jika biyar sai shi kwana da ita a haka zamu yaki turawa mu ci nasara wallahi wannan ba zai yiwu ba sha'ir ya ce fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'biri in shi'ta qulta hadha mujadun namli tamdahuhu wa in shi'ta qulta dha qayyu zanabiri madhan wa dhamman wa ma jawazta haddahuma sihrul kalami yuri dhalma akan wani babban malamin mu ne a kasar Libya Dr. Mas'ud Jabran ya rasu Allah ya ji kansa shi karanta wadannan baitutuka yace ce sha'ir yace fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi magana wanda anka kawata ana yin ta ne don saboda a lullube ƙarya wato a lullube kashi da zinariya ko ba haka ba abinda ake kenan wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'bidi zaka ga mutumin da ya shi adda gaskiya amma kuma babu baki kamar mata sai kuka ita ke da gaskiya amma ba ta iya kare kanta yace in shi ita qulta hadha mujajun namli tamdahuhu in kana son ka yabi abu kawai sai ka ce wannan mujajun namli tataccen zuma ne tamdahuhu sai ka yabe shi lokacin da kake bonsa dan saboda cimma burinka wa in shi ita qulta za qayyuz zanabiri in kai gada ma sai ka ce wannan qayyuz zanabiri asalin shi qay'u ne wai ma'ana aman gazunzumi ne akwai wani kwaro da ake ce ba gazunzumi an gane ko wato ka kusan in an ce aman kwaro ai ya zama to lalata ko wannan ga zuzumin yace madhan wa zamman wa maja wastahaddahuma wato dan adam dai bai wuce ko ya kushe abu ko ya yabe sa yace sihrul kalami yuri zalma akan nuri idan mutum ya kware wajen iya zance an gane ko ya jeranto kalmomi sai ya nuna maka wato dare sai ya koma kamar mi ya koma kamar wato safiya amma ƙarshe kuma cuta ce za a yi shi yasa ba mu son daɗin baki aiki muke bukata ba mu bukatar daɗin baki ga masu da'awa ba mu bukatar daɗin baki ga masu kuɗaɗe an gane ko a yi tsaye mutane alƙawulla na hayaniya ba mu bukatar daɗin baki ga 'yan siyasa ba mu bukatar daɗin baki ga mutumin da yake son ya je ya yi aure a wani gida ba mu bukatar daɗin baki a cikin al'amuranmu muna bukatar mu ga aiki a gwaro shine abin da ake bukata in ba haka ba kurba mu da waɗansu hayaniya annabawa Allah sun fi kowa aiki ba wai cewa suka yi aje a yi jihadi ba su je gida su yi bacci ba haka ne suke yi ba ba cewa suka yi a bada sadaka ba su kwashe dukiya su aje kansu da 'ya'yansu a'a in aka kawo kaji duk gaba ɗaya suke rabewa to in ba baka da imani irin nasu kai ma a gari ana dan kana dan kasantawa amma kullum kana cewa an fi kumin mara zakanakum ka taushe kuɗi sun yi miliyan 200 ko miliyan 300 ya zaɓi wannan koren mutane daga musulunci kake yi ya kamata malamai su faɗaka wato ku yi a aikace a gani in kai yi a aikace an ka gani malamin da bai da hali mun ja cewa an fi kumin mara zakanakum ka ɗauke nauyinka malamin da yake da dukiya ya ciyar kuma ya wa'azi wannan shine abin da ya kamata amma kullum muna cewa masu kuɗi su bayar har sun raina addinin sun sa tsammanin addinin na gidansu ne su ne za su ba da izinin a yi kaza cikin addini ko a bari saboda su ne suke ba da taimako in ba za su bayar ba aikin addinin ba zai ci gaba sihirul kalami yuri zalma akan nuri ka dai abin da sha'ir yace walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya so ma fa'alu ba su aikata shi ba an gane ko fadharhum to ka kyale su wa ma yaftaruna da abinda wato suke riyawa na ƙarya kalima ta ash-shaytan mun taba bayani malamai sun yi sabani kanta wasu sun ce shaytuna ce an gane ko in an ce shatsuna idza ba'uda yayi nisa an gane sai zaman to shaytan da ya'un da nunun ƙara su aka yi fai'alun ne an gane ko kenan sai zaman to shaytan yayi nisa daga rahama Allah waɗansu malamai suka ce a'a daga shatsa ya shiku ne sai zaman to ala wazni fa'lan shine wato idza ihtaraqa idan ya konu an gane ko ko idan ya kone wani sa shaytan ko konanne ne kuma zai kone wani dan zai zan sanadiyar shiga su wutar jahannama an gane ana amfani da kalima ta shatsa wani lokaci ba a ma'ana ta abin nan ba ƙonuwa wani lokaci ana amfani da ita cikin hushi shi yasa hariri ya kawo ta wa mustashitin ta talazza jamratuhu mustashitin mutumin da yana cikin hushi nan ba ana nufin ya kama da wuta ba an gane ko to kalima ta shaitan dai mawdu'i ne ko alqur'anance dalibin da yake bincike a cikin alqur'ani zai iya yin bincike akan kalima ta shaitan asalinta inda ta samu asali sunayen da aka ambaci shaitan da su a cikin alkur'ani misali an kira shi iblis an gane ko dan me aka sanya masa suna iblis saboda mi saboda yankewa alaka daga rahama Allah subhanahu wataala ko ba haka ba kalima ta al-iblas tana nufin mi yanke kauna ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ينشكونا to amma kuma bayan wannan sai ka duba kamar ina dan baku misalai ne yadda zaka iya iya hada ayoyi kan shedan da irin usulubin da yake bi yana ma dan adam alƙawari na ƙarya ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura wani irin alƙawari ne yake ma dan adam daga ciki ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha yana muku alkawalin za ku talauce ya tsoratar da ku da talauci in za ku yi aikin Allah yanzu ka ribi kudaden da ake kashe wajen sakon Allah amma sai shaidan bai cewa za a yi talauci amma in za ka ba da jika biyar wajen aikin Allah sai ce za ka talauci mutane suna taimaka ma karuwai karuwa tana hawa mota ta miliyan hamsin karuwa tana shiga gida na miliyan hamsin karuwa na zuwa umra ba san ko kakana ga umra take ba mutum ya bar mata ta cikin ƙasa ya ɗauki karuwai a je can maka a yi wa sharholiya a dawo mu dai wannan umra ɗin Allahu a'lam ina fata an fahimce ni eh ita ma umra ta koma kamar zuwa America da France wajen da ake da ake zuwa wajen siyasa ana jin daɗi ya idukumul faqr duk lokacin da aikin Allah ku dibi ma kuddan biliyoyin da ake kashe wajen wasa amma wajen aikin Allah ina wa ya'murukum bil fahsha amma in zaka aikin mummuna sai nuna maka cewa nan ne ya kamata kashe dukiyarka almuhimmu dai shaytan daga cikin sifofin zai zo maka ta hanyar da kai kake so duk inda ya gane in ibada kake so sai ya zo sa kai ibada mai yawa haka koma ruhbaniyanci ka ka lalace in kuma kana ja da baya dama in sabon Allah kake so to abin da yake so ya afka ka cikin shirka in ya kasa to sai ya kai ka gabarin abin da yake wato ya kai ka ga sabon Allah zinace zinace da kaba'irori in ya kasa sai ya saka ka rinka barin wajibat in ya kasa ya kai ka ga sagair in ya kasa sai shuruɗe ka da ibadarka amma in kuma kai mai ibada ne to sun shi kai kai nisa ka ketare haka je wajen shirka kana bauta ma Allah haka kai inda zaka cewa kai ma kazan annabi kazan Allah haka kafirta gaba daya wato ko ina so ya kai tura ka ko ya jawo ka baya ko ya yi kaza sannan daga cikin sifofinsa Allah ya nuna muna daga cikin sifofin shaitan shine zai barka lokacin da kake bukata dan Allah ce ka masal shaytani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin to Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khazula shaitan yana wato izawawa an gane ko kajayi ko idan mai kan tururuwa kamar da ake faɗa a wani yanki na Hausawa wato ma'ana sai ya kai ka ga halaka sannan yake jayewa a duniya da lahira khazulan ne ya bar abin nan Qurayshawa ranar da yaki ya zo wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum falamma tara'a fil fi'atani nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab sannan khazulan alahira wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم خذولا sifofinsa kenan kaɗan daga cikin ne ɗebo muna don saboda mu fahimci wannan mawdu'i ne na alqur'ani wanda zaka iya ɗauka don ka fahimci yadda ayoyin suka sama gaba sannan kuma malamai suka yi sabani shin shedan yana da mata sai yake samun yaya tunda Allah ya ce yana da afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duniyahum lakum adu babu dai nasu amma dai in muka kalli wata aya cikin suratul zariyat tana nuna mana tana yayuwa shi ya zama suna da mata wasu suka ce a'a kawai kwaya kwai ne yake yi suna kinkashewa ba mu da nasu amma dai Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn sai mu ce to min kulli shay'in shaytan ya shiga ciki tunda babu da wani nasu wanda zai fitar da shi sai mu ce mu soka shi a ciki ya yake haihuwa Allahu a'lam ka duba cikin wani littafi wanda yake da muhimmanci littafin ibnul jawzi talbisu iblis ya yi littafi wanda yake nuna yadda shaitan yake zo ma mutane ya ba da misalai da dama wanda duk malami yana da bukatar ya karanta wannan littafin kuma ya tsaya karance shi ya fahimce shi ya kawo irin yadda yake zo ma mutane a cikin hanyar aqida ta hanyar ibada ta hanyar abin da kake so ta hanyar fannoni daban-daban wanda daga ciki yake cewa ta hanyar aqida akwai mutanen da ake cewa safsataiyun asalin kalma ta safsat wani mutum ne ake ma safsada mutane sai suka bi shi wanda suke cewa babu wani abu wanda a hakika a duniya kun san muna da yan hakika ko to su da wanda suke inkarin hakika suke cewa babu wani abu wanda yake hakika duk abin da muke gani ramzi na kenan in kai zina ma ba sakon Allah bane ba ba haka nan al'amarin da yake ba suka lalace suka ce babu abin da yake ilimi karshe duk abin da a ilimi suka kore saboda kar a ce musu haram da halal wata mazhaba ce ta su sannan kuma akwai wanda suka ta yi cewa wato hakika wato ba ta tabbata ba abu ne wanda yake yana da alaka a'a kowa kai abin da kake ɗauka hakika shi wani bai ɗauke shi hakika ba kaga ƙarshe in ni na yarda da cewa akwai Allah wani yarda cewa babu Allah kenan sai a sai tashi cewa babu Allah tunda ni abin da nake gani Allah shi bai ganin sa Allah wannan akida ce ta sof sadaiya Allah shi mun tsari da ita sannan akwai ad-dahriyya ko ad-duhuriyya waɗanda suna ganin cewa a'a wato wa ma yuhlikuna illa ad-dahr sun ce babu abinda zai halakar da mu sai ad-dahr zamani zance a ce za a tashi babu ranar tashin alkiyama sannan akwai at-tabaiyin waɗanda su sun yarda da tabi'a abinda ake cewa nature nature suka ce abubuwa guda hudu ne a Allah suna ga juyawa babu wani abu Allah aka tambaye su da mi da mi suka ce akwai at-turabu ƙasa alma'u ruwa annaru wuta alhawa sun kace suna suke ta juyawa babu wani abu Allah waɗannan su ne suke abin nan wuta ta kashe ruwa su rayas ta kare to waɗanda mutanen akwai su sannan kuma ya kawo wato as-sanawiyya waɗanda sun kace Allah biyu ne da haske da duhu Allah haske shine Allahn alkhairi duhu kuma shine hasken wato abin da duhu shine ubangijin sharri sun kawo abubuwa kamar da majusa suka ta yi akwai falasifa lai filosof waɗanda ga ce cewa babu Allah waɗanda sun ce akwai Allah wasu suka ce babu Allah wasu suka ce a'a Allah nan akwai shi amma bai san komai ba abubuwa na sau ya san saura wasu bai san su ba shi yasa kake jin waɗanda suke bin sokarata da wani dekarta da wani hayaniya ana jan ayat qur'ani amma suna son su yi maka gandama da sokarata da wani dekarta sai karatu wa lahiya kake sannan kuma daga cikin waɗanda shaidan yayyaudara masu bauta ma gumaka lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a da masu bauta ma rana da wata an gane ko da tauraru da wuta da abin da ya kama da haka duk wannan ta hanya akida shedan ya same su sannan ya kawo ahlul jahiliya yadda shedan ya same su sun bauta ma gumaka suna kashe ƴaƴansu suna kaza suna kaza wannan mawdu'i ne wanda zaka iya dauka sannan kuma wanda sun ka inkarin annabta su ce Allah ba zai taɓa turo wani annabi ba ya za ya ce mala'iki ya zo ya kawo sako ja Allah dan ya Allah zai haka to in baka yarda da Allah zai yi haka ba an ce Qur'ani ka kawo tamkar shi in ka kasa kawo tamkar shi kenan Allah ya nuna Allah ya wahayi dan dalibai ba su fahimta irin waɗannan Yahudawa yadda shaitan ya zo musu ya nuna musu su bauta ba Uzairu da sauran bannan da suka yi sannan kuma Nasara ta inda shaitan ya zo musu ta hanyar ruhbaniyanci sannan kuma mutanen Hunud waɗanda suke bauta ma a ƙasar indiya yanzu addini ya kai kusan ɗari uku ne ko ɗari bakwai da wani abu a ƙasar indiya ma akwai masu bauta ma sanuwa akwai masu bauta ma maciji akwai masu bauta ma kusa akwai masu bauta ma ɓeraye su ake ce ma kusa ko a a wani yanki A- akwai masu bauta ma eh, al'auran namiji akwai masu bauta ma al'auran mace duk akwai su ƙasar indiya kana cewa wai addini ci bayani kai mai zuwa shi mazakarin namiji sujada shi yanzu wannan shine ya ci gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi mu da tsari ya kawo sabi'awa irin yadda shedan yayi amfani da su akwai maganganu sun kai guda goma ka koma cikin littafin shi za ka gani wato sannan kuma akwai almajus masu bauta barana da sauran ibadodinsu da suke yi su ma ya kawo yadda shedan yayi wasa da hankalinsu da almunajjimin da ilmul falak waɗanda suke kallon sa'a ta hanyar wato taurari da kaza su ce sa'a ta kaza da tauraro na kaza ya kawo irin yadda shedan yayi amfani da su sannan ya kawo waɗanda suna cikin musulmai khawarij yadda shi dan yayi wasa da hankali su ya sa musu tsanani su kashe musulmi suna iddia'in jihadi ya kawo yan shi'a da mazhabobin su da irin yadda suka rarraba sun da su ne usul na rikici ya kawo yan shi'a batiniya wanda suke cewa sallah ba ana nufin ai sallah bane duk abin da a cikin qur'ani ramzi ne ko baka yi sallah ba baka yi zakka ba baka yi komai ba ka yi zina ka sha giya zaka shiga aljanna wai lahu zahirun wa batin wanda ha- wasu daga cikin sufiya suka tafi akan haka sannan kuma akwai alharuriya waɗanda suna inkarin hadisai waɗanda cikin su da an ka samu yan qur'ani na wannan zamani sannan akwai alqadariya duk shedan yazo waɗanda suke nuna cewa bawa shi ke kaddara maka shi abu yake yi akwai aljahamiyya waɗanda suke inkarin sufufin Allah subhanahu wataala da murji'a mun taɓa bayanin su to kun ga waɗannan duk yadda shedan yazo musu kenan sannan kuma ba bai tsaya nan ba ibn al-qayyim eh, ibn al-jawzi afwan yake cewa hatta da malamai akwai sai da shedan yake zo musu sai ya kawo ga malaman qur'ani Allah bai ce shedan ba zai zo ma malami ba tun da ya zo ma annabawa wallahi sai ya zo ma sai dai ka nemi tsari ga Allah yace daga cikin su akwai malaman ilmul qira'at da qur'ani mutum ya karanta ilmul qira'at qira'atul ashra ko qira'at hadda shadda amma sai ka iske bayan qira'at kin bai san ma da yake gyara sallarsa ba to kaga wannan ai akwai matsala yanzu ko in ka tafi wasu kasashe zaka iske mutum babban malamin qira'atin amma a cikin addini mas'aloli kankana sai su buwaye shi shedan yayi wasa da hankalin shi muna da alaran momi ne waɗanda ke hawa hawa a jin ƙasa amma babu wanda zai iya fassara maka daga sabbi zuwa ƙasa to kai alaran ma wani na ce ma kai ba za ka nemi fassara alƙur'ani ba ya kamata ka nemi fassara shedan ne ya yaudare su amma an haɗa kai ne shi malami an ce mutum ya ɗauki jalala ne wata shidda a je a fassara mishi shi ko alaran mai shekara goma ko sha biyar ne neman hadda alƙur'ani ya je sai dai shi ya koma bayan shi shi ba zai ce ma alaran ma je ka nemi fassara ba don in alaran ma ya nemi fassara ya haɗa ni ya haɗa biyu ya fi son kullun alaran ma ya zan karkashin sa shi yasa zaka iske mutane alarmomi da dama ko sallah ba su san yadda ake abin nan ba kabli da ba'adi komai musu iya ba kuma suna nan zaman su wannan aikin shedan ne yace malaman hadisi zaka iske mutum ya kware cikin ilimin hadisi amma mas'aloli ya san rijal da wafatuhum da kaza amma mas'aloli na fiqh na addini ko guda bai nema ya sani ba a'a menene amfanin karatun alqur'ani da hadisin dan saboda in an ka gano wato wani hukunci ai aiki da shi amma ba ka tsaya kawai ga sanin rijal ba ba tare da sanin usulul fiqh da fiqh ba wannan shi ba abu da ana bukata ka fahimce shi sannan kuma yace akwai yadda shaytan yake zo ma malaman fiqh ya sa su su sa wato sai cikin rigima an gane ko da saba ma nasoshi wanda sun ka inganta ko a saba ma aya ko hadisi wanda inganta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyasin da duk ya saba ma nasi ba a aiki da shi an gane ko a sa su rigime-rigime ko kuma yace shedan ya kai su gidan masu kuɗi ya kai su gidajen masu mulki a walakantar da su kullum ana ganin mallan dan kora kai na sa hannu ne wannan lamarin shi ma yana da girma sannan ya kawo malaman da ke son wato abin nan wa'azi da kissoshi a ce fir'auna garwa 40 yake karyawa da su sai ga mutane duk sun taru a hadithul qussas wannan yana daga cikin hanyoyin da malamai shi din yabi waɗansu jahilai suka yi ta amfani da wannan dama suna ba da kisoshi na ƙarya saboda ake waye gare su ƙarshe Allah subhanahu wataala nuna cewa ba su da ilimi sannan ahlul lugha da adab kaga ɗalibi ya je jami'a yayi doctora muna da baditowa Allah da ya gafarta wani babban doctor na an gane ko ina ganin ma bai rasu ba wallahi in aka zo je istishhadi zai iya kawo maka baiti 100 kan mas'ala wani lokaci amma in an ka zo cikin idza zulzilat wani lokaci sai an tura bai iya wucewa kaga shi dan yayi wasa da hankali shi doctor professor na larabci amma kuma baka san komai cikin addini ba da wannan ne kuke ganin wanda suka je kasashen larabci suka karanta falsafa kasashen larabawa ko suka karanta abinda ba addini ba ba su san yin wa'azi saboda ba su karanto addinin ba kuma suna jin kuma a ce ba su sani ba sai dai su zagi imamu malik su zagi imamu shafi'i su zagi abu hanifa su zagi ahmad bin hanbal su zagi malaman addinin musulunci su ko ba su san karatun bane ba duk wanda ya je kasashen laraba ya karanta addini ba ku fahimci wannan kuma ko mutum ya karanta addini ba kowa zai zama babban malami ba sai mun fahimci wannan to sannan kuma daga ciki waɗanda ya kawo akwai ash-shu'ara'u mawaka zaga mutum zai dauki komai yace zai magana akan shi don Allah ce wash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ko ba haka ba sannan yace shedan yana zo ma mutane a cikin ibadodinsu an gane ko malamai yace yana zo musu ta hanyar hasada da riya da wuya ka samu malamin da bai da hasada musamman zuwa ga yan uwan shi malamai da riya a ce shine malamin jaha kaza shine shugaban malamai na wuri kaza shine kaza shine kaza shi dai cikin mutane a gane shine oga kwata kwata wannan duk aikin shedan ne cikin ibada shedan yayi amfani da waɗanda suka danganta zuwa ga sufanci an gane ko waɗanda sufancin su ya wuce iyaka kaga har sun kai ruhbaniya sun yi koyi da kiristoci zuhad masu cewa ba su cin ni'imar da Allah ya ba su a'a ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum har mutun yaje ya ketare iyaka sannan ya sa ma cuta ta shawa ko cuta ta shubha da ma sanan dan shedan yake yake halakar da dan adam dan haka dai na kawo waɗannan abubuwa dan na nuna muku cewa Ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi na dan tsakaro muna saboda mutane ba su san muhimmancin wasu ku san muhimmancin wannan littafin ba wasu san san abin da ke ciki ba na kawo shi saboda kusan shedan yana bin hanyoyi da dama yana zoma min al-janib al-mahbub abin da kake so sanan yake zuma in ibada ce ya nuna maka ita yin mai yawa in kaza ne abin da kake bukata sanan yake zuma ka yana bi da kai kuma mataki mataki ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan yana bin abubuwa dai da dama dan haka dan mu fahimci wannan yasa ni tsaya kan wannan littafin na dan kakkalato da kuma maudu'i da ayoyi na alqur'ani saboda mutane su fahimci inda aka dosa kaɗan ne in za ka yi bincike da abin da za ka gano yana da yawa وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن شيطان متاني da aljannu yuhi ba'dhum ila ba'd sashin su yana wahayi zuwa ga sashe zukhrufal qawli zance wanda an kawata kenan alqawlu almuzakhraf an gane ko sai an ce zukhrufal qawl ghururan dan rudi walau sha'a rabbuka ma fa'alu da Allah ya so da busi wannan wato abin nan ba da wannan malamai suka tabbatar da cewa wato shi kanta magana ita kanta magana aiki ce domin Allah ya ce zukhrufal qawli kaga magana ko ghururan walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu ai hadha alqawl alladhi alqawlu kenan shi kanshi magana an gane ko aiki ce amma kuma wajen istilahi an fi amfani da cewa aiki shine abin da gaba ta aikata amma abin da harshe ma ya aikata wato shi ma aiki ne kuma za a sakan kama da abin da kai shi yasa sai ka kame bakinka daga giba kame bakinka da cin mutuncin mutane kame bakinka da mutane zalunci kame bakinka da waƙoƙi kame bakinka da magana da duk ba ta da wani alkhairi fadarhum wa ma yaftarun Allah ce ka bar su da abinda suke nan suna yi na kirkiri kirkiri na ƙarya wali tasgha
wali tasgha ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah wal yardahu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun kalima ta soga da larabci tana nufin karkata soga sai a ce yasga ko ko a ce sogiya a ce yasga amma kuma ana cewa soga yasgu kenan yana da wato wazini guda uku a mazi an gane ko a mudari yana da guda biyu shine abin da ya karkata in an ce asga ya karkatar shi yasa laraba suke cewa ko ya karkatar musghal ina'i in an ce mutum musghal ina'i wanda an karkatar da ƙwaryarsa kenan bai da rabo wanda bai da sa'a Allah shi muna tsari an gane ko laraba ne suke wannan malaman luga suke cewa cikin akhta'ul lughawiyya sha'i'a sai a ce saghaitu ilaihi ana nufin na saurare shi suka ce wannan kuskure ne za a ce asghaitu ilaihi domin in ka ce saga kai da kanka karkata amma asghaitu ilaihi kenan asghaitu ilaihi udhuni ka shafe maf'ulun bihi suka ce ba a cewa haka nan wadan suka ce a kai ce saghaitu ilaihi saboda sai da kakkarkata gaba ɗaya kunnan naka shi ma yana daga ciki amma dai ba zahiri bane ina fata an fahimce ni to wali tasgha ilaihi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah dan saboda su karkata gare shi shi wannan abin da aka yi wahayi zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba wali yardahu dan kuma su yarda da shi wali yaqtarifu ma hum muqtarifun dan saboda da su aikata su yi cururi su aikata aika aikar da za su aikatawa kafin su amshi sakamakonta malamai suke cewa Allah ya tartibin waɗansu abubuwa daga farko sai aka fara da wahayi an gane ko ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd to bayan sun yi wahayin nan sai an ka samu hururan gururancin nan sai ya sai ya haddasar da isra'i bayan sun karkata sun saurara sai suka aikata abin da za su aikatawa kenan mataki mataki wahayi rudi karkata saurare aikatawa sannan kalima ta al-iqtiraf waɗansu suka ce ana nufin wato aikata zunubi an gane ko shine ma'ana nan an kace wali yaqtarifu ma hum muqtarifun amma zance mafi inganci kalima ta al-iqtiraf tana zakkuwa cikin alkhairi tana zakkuwa cikin sharri don Allah ya ce wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna allaha ghafurun shakur a cikin suratu shura dan haka dai mataki mataki ne in ka karkata zuwa ga shaytan sai halaka mataki mataki ga sunan guda hudu wahayi rudi ko ba haka ba karkata bayan ka karkata ka saurara sannan kuma ka yadda da shi zuciyarka ta dauka sannan kuma ka aikata kamar yadda zina take da mataki mataki kamar yadda shu'ara sun ka faɗa nazaratun fabtisamatun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u nazaratun kallo in an kalli juna fabtisamatun sai ayi murmushi sai kowa ya gane ashe ya haɗu da nashi fa kalamun sai ayi magana muna lafiya lafiya lau sai a ɗauki namba fa maw'idun sai a ɗauki alƙawali fa liqa'u sai a je aikata banda Allah shi mu tsari abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya tayar da mu cikin masu rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh